وحل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na minhajul muslim wadda kuma hidda darasinmu na takwas yau ko kuma yau yau tara ne ga wata ko yau tara ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da takwas ga watan ɗaya 2026 ina fatan Allah ya taimake mu za mu tashi kan alfasalus sani al-iman bi rububiyyatihi ta'ala Allah ta'ala bi kulli shay kamar yadda malam ya kawo mana a tsarin da yau littafin sa mun karanta fasali na daya mun gama da shi ko za mu tashi yau a fasali na biyu shine yin imani da rububiyya ta ubangiji madaukakin sarki rububiyya shine halitta da Allah kai da cewa Allah shi halitta komai da komai a duniya sannan kuma shine yake raya su yake renin su duk abin da ka gani a duniya to Allah ne ya halice shi sammai kasai da abin da ke tsakanin su ina fata an gane yace yumnul muslimu bi rububiyyatihi ta'ala li kulli shay'in wajibi ne musulmi yayi imani da cewa Allah shi ne yake da rububiyya ma'ana halitta da Ubangiji ya yi gabaki ɗaya da kuma renon halittar da kula da ita da kuma juya lamuranta. Kamar da muka faɗa tun farkon karatunmu, malamai sun kasa tauhidi kashi suka ce na farko tauhidin rububiyya shi ne ka kaɗaita Allah a cikin ayyukan da Allah ya ka yadda Allah kaɗai ya halicci duk duniya da abin da ke cikinta. Allah kaɗai yake da rana da wata da dare da iska da jujjuyawar yanayi wannan Allah kaɗai yake da shi babu wani in ban da shi sannan kashi na biyu ce tauhidin asma wa sifat ka kaɗai ta Allah a cikin sunayensa da siffofinsa ma'ana in ka ji an faɗi siffa ta Allah wadda ta yi kama da wani siffa da ka sani to ka ɗauka a ranka cewa yadda Allah yake shi kadai ne ba abin da yake kama da shi ko babu wani abu da zai zo kamar ubangiji ko siffar ma da ka ji an faɗa ba irin wata ka sanin ba ce ta Allah daban take ina fata an gane sannan da kadai ta Allah a cikin sunayen da Allah ya kira kansa da su a Qur'ani ko a hadisai ingantattu ko manzon Allah dangantawa Allah sunayen sannan kuma sai kashi na uku ke tauhidul uluhiyya mana kaɗai ta Allah a gurin bauta masa ɗaya da na biyu idan ka yi imani da su har yanzu baka zama musulmi ba sai ka yi na uku shine kaɗai ta Allah a gurin bauta masa to haga har yanzu muna magana ne akan kaɗai ta Allah dangane da rububiyya ta ubangiji to wajibi ne ka yi imani a matsayinka na musulmi da cewa Allah shine ar-rabb ta'ala li kulli shay wa annahu la sharika lahu fi rububiyyatihi bi jami'il alamin kuma ka yadda cewa shi Allah ba shi da wani abokin tarayya a wurin dukkan halittu da ya halitta a duk duniya ba wanda ya ce Allah a ciki shi kaɗai ya yi yadda ya so yadda ya ga dama kaga duwatsu iya kallon ka a wasu wurare abun mamaki iri daban-daban kaga halittu dabbobi iri-iri na tudu da na ruwa wasu ma baka san sunayensu ba na fata an gane ba za ka tsara kaɗai ta ubangiji da girma mutanensa ba sai kana kallon kamar shiri na dabbobin daji ko dabbobin ruwa daga waɗansu abubuwa masu rai a cikin teku baka taɓa ganin ma irinsu ba suna mutu suna kuma rai Allah shi ya yi su kuma ya san da su kuma shi ya azurta su kuma shi ta kashe su ko aka tambayi sayyidina Ali dangane da cewa ranar tahin kiyama yaya za a yi wa duniya lokaci da duk hisabi cikin sanar lokaci sai ce ba na mamaki ai yadda Allah yake azurta bayansa ko haka ba to haka ne muke hisabi kuma kai su ma haka ne ko haka ba ne daga fafitowar alfijir yau din nan zuwa yanzu Allah kaɗai ya san abin da ya ba bayansa kuma kowa ya samu abin da Allah ya dama ya bashi abin da Allah ya so da ya hawa kuma san da nake samun nawa ban har ka samu naka ba sannan kuke samun naka ba na tare kuma wane samu ba saboda Allah shi kaddar haka ya tafa to sabon ma haka a yake nan duka ɗaya za a wuce kawai yasa wata Allah yake cewa da halittar da tashin ku ai kamar rai ɗaya ne kawai babu wani bambanci a gun Allah ya ce wa zalika bi hidayatillahi ta'ala lahu awwalan mutum zai yi imani ya kaɗe ta Allah da cewa shi ne ya halicci duk duniya da abin da yake ciki kuma yake raya su yake renon su satin da ya gabata mun yi karatu da malam ya ka mana dangane da tashin halittu da kuma caccanja wasu mataki ba mataki ko daga dugon mani ya zama gudan jini ya zama tsoka a cikin mahaifa a tusa masa rai har gobe an haife shi daga ɗan jariri ya zama ɗan yaro ya zama matashi ya zama saurayi ya zama dattijo ya zama tsoho ba haka bane kuma dukkan abu mai haka Allah ya yi shi to dukkan waɗannan abubuwan zaka ce rububiyya ta ubangiji shi ya halitta shi kuma yake juya ta shi ke kula da ita shi ke kuma sarrafa ta yadda shi Allah ya so ko yadda ya ga dama to za ka yi imani da wannan ne ya ce kar na farko saboda shiryar da Allah kin sama a matsayin ka na musulmi farkon karatun mu da malam ya ta irin wannan kalma sai muka bada misali cewa ka ji kanka a matsayin musulmi na farko tukunna kyauta ta daga ubangiji ba sai ya kai ba ba wayo kake da shi ba haka kawai Allah ya ga dama ya zabe ke ba ka musulunci sai ka ji ka tashi kana son musulunci tun kana karamin ka kuma ya je ka gurin musulman kuma ci gaba da koya maka musulunci ka ci gaba da ganin aikin musulunci sai ya zama jikinka da jininka har ma an baka ba za ka yi nutsuwa ba ga wani kuma Allah ya ba shi hazaƙa da basira ka fita ka so ba adadi zai kera abubuwa na mamaki a duniya amma Allah bai ba kyautar musulunci ba wani daga cikin su bai yarda ko na bauta a duniya ba wani daga cikin su kuma yana bautar wani abu ne abin mamaki zaka samu wani daga cikin masu wani kere-keren duniya soyoyi suwaye suwaye inda yanzu ana maganar harkar microsoft din nan in ka cire asalin mai makerin da na farko kasar america da wasu wayar jordan yanzu suka fi kowa suke zarra a duniya su ne mutanen india ko da kuma za ka samu wani sani yake bauta profesa ne a wannan layi zai kera kaza ya kera kaza na mamaki amma yana ganin cewa saniya ce allansa saboda allah bai shirye shi ba Allah bai nuna wani musulunci ba kaga zaka gode ma Allah da yi ka tsarin musulunci Allah tabbatar da mu a musulunci kuma ya kashe muna musulmi ya hada mu da salihan bayansa yace kuma sannan abu ne sa kai imani da rububiyya ta ubangiji li adillatul naqaliyya wal aqaliyya al atiya saboda dalilai da zamu za a kawo an naqaliyya wanda suke aka nakalto na nassi na qur'ani ko hadisi ko maganganun manyan malamai da hujjojinsu sai ka ce wa naƙaliya sannan kuma akwai dalili dalilai al'aqaliya na hankali a baka misali na hankali kuma ka yadda ka gane haka ne ba ka da musu da za ka iya akan wannan wanda zai zo shi nan gaba kaɗan Allah ya yarda kamar yadda ya saba tsarin shi ne zai fara kawo hujjoji da kuma dalilai na naƙali mana na Qur'ani da hadisi dangane da abin da zai tabbatar maka cewa dole ne ka yi imani da cewa rububiyya ta Allah shi kaɗai ce. Ya ce abu na farko, ikibaruhu ta'ala an rububiyyatihi bi nafsihi ta yadda Allah ba da labarin rububiyyarsa da ya yi ma'ana halitta da Allah ya yi ya halitta duniya da abin da yake ciki ya tsara duniyar kuma da shi Allah ya so ya yi mutane ya yi dabbobi ya yi tsirrai ya yi abinci ya yi iska ya yi ruwa duk ba bakin Allah ba ne ya yi dare ya yi rana ya yi sama ya yi ƙasa duk haka Allah ya so domin ya tsara duniya da Allah ya ga dama ba wanda ya tsaya shi ya ce ƙala ta'ala in ƙala ta'ala saboda ubangiji ya faɗa a cikin ƙur'ani fi sanayi ala nafsihi da yake yaban kansa da kansa subhanahu wa ta'ala yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbul alamin ubangijin halittu gaba ɗaya in aka ce al'alamin shine kullu ma su wallah duk wani abu kawai in ba Allah ba ya ga cikin al'alamin sai ka ji malamai sun ce talikai ba ka ga ba ubangijin talikai ubangijin dukkan halittu duk wani abu da ka gani a duniya Allah shine ubangijinsa ko shine ya halicce su kuma shi yake mallakar su kuma shi yake kula da su shi yake ciyar da su ya raya su kuma ya kashe su duk wanda zai mallaki wani abu a duniya to yana mallakar abun ne na farko ba shi halitta abun ba ba shi yake raya abun ba ba shi yake kuma kula da jujjuyawar abun ba sannan kuma ba shi zai kashe abun ba in lokacin mutuwa ne shi yasa idan lokacin mutuwa ya zo wa wani duk duniya in suna so kada ya mutu ba zai yi ba dole sai ya mutu in kwana bai kare ba kuma a shiga rugun tsimi da bala'i a yi bala'i kasa-kasa amma kuma sai ya wuce lokacin tunda Allah bai sa ya mutu zai mutu a lokacin ba a yi yaƙi a yi bama ba mai a yi bala'i amma ya fita tunda kwana bai kare ba na fata an gane ya ce wa ƙala fi ta ƙarin rubiyarki a wata aya ubangiji ya faɗa dangane da tabbatar wa kansa cewa shine ar-rabb rububiyya tashi ce yake cewa qul man rabbus samawati wal ardi qulillah ka tambaye su wane ne ubangijin sammai da kasai ma'ana wane ne halitta sammai da kasai kuma da kula da su amma shine Allah wannan duk arnan duniya sun yadda Allah ne babu aikin dan adam a ciki idan kana kamar da muka bada misali idan kai bincike ko kuma kake bibiyar masu bincike ka sararin samaniya da abin da Allah ya tsara a ciki na wannan aflas din nan da muke bayar a satin da ya gabata dole ka sallama wa Allah Allah ne kawai kisa dukkan zaka samu masu binciken kayan science abin scientist suke musulunta karshen lamarin su za su ga abu da shallake hankalin su to sai da Allah Allah ne kawai a wata aya ka cewa was sama'i zatin kubuk na rantse da sama Allah na rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi na communication gadar duk harkar sadarwa ta duniya wannan hanyoyin Allah bar su dan a amfana da su na fata an gane isa ran da Allah ya so duk duniya ga tsakiyar to duk wani abu na duniya mai suna na'ura da da aiki wannan karshen duniya kenan ya tabbata hadisi manzo Allah ya faɗa kuma hakan zai faru na dama na Allah ne duk hakka da ake sadarwa rediyo talabijin waya menene duk daga sani tana amfani ne da wani abu da Allah ya saka a sararin samaniya dan dan adam ya amfana na ba ta an gane idan kai bincike mai zurfi akan kana ta bibiyar waya da abin da cikin ta dole ma ka sallama kai Allah Allah ko rubutu ba za ka yi a wayar ka yanzu yanzu kana gamawa ka taba wani abu wanda yake bangon duniya na gabar China a take kawai ya shiga wayarsa ba waya ba zare ba komai don ba haka babu komai kaga wannan ga gasar zalika taqdirul azizul alim wannan kaddarawar Allah ne wanda yake al aziz mabwai al alim ko masal na fata an gane duk abin da an kera yana da gudana in ka kalli abin ka warga da shi to babu wani dalilin ma da yasa wannan abin yayi abin da ake so ba dan Allah ga dama ko ba shi bane yanzu ka bude cikin wannan ne a ciki wani abubuwa da dalma waye kaza kaza kaza kaza shine ba ko ba shi bane kamar me yasa za a yi kaza taqdirul azizul alim saboda Allah ya kore hanyoyin da wannan abin zai samu sadarwar da ake so dan dan adam ya amfana idan daɗi da sauƙin bautawa Allah kisa duka Allah yayi Allah ta duk abin da yake sammai da kasai ya koye musu saboda ku gode Allah ku bauta wa Allah amma dan adam kuma sai ya ƙi yana gani yana ma tukiya daga dara da wannan abin da yake kere-kere kamar da yawa suke gare suke ta ihu kasashen turai suna cewa ma nan gaba nan da shekara ashirin in ji Allah mawar ya ce za a daina duk wani mai karatun da ya shafi likitanci da wane ne zai zama ba da aiki a turai domin za su kirkiro wannan fasahar IAAI din za su yi komai da komai a wajen dan adam za ka je asibiti ba mutum ko ɗaya asibitin duk robot ne ya ganka ya fede ka ya ma operation haka suke tutiya kuma suna ganin sun yi wani suna ga tauzi samu muna da iri cewa Allah ne yake koye abun don ya jarrafi ɗan adam su ya musu ibtila ya musu talala su sake su shanta ce mu ko musulmi mai amfana mu ƙara gode wa Allah ba shi kenan ba suna ta maka bauta kana ta maka hidima ya kera ya kawo ka saya kuɗi ka ɗan kai ta biyan bukatun ka cikin salama kana zaune a ɗakin ka ko ka sai ka abin da kake so a kama har harun ka biya magana ta ƙare ba sai ka mota an shiga ko sulo an shiga waye da kake zuwa ba haka kawai wannan ni'ima ce Allah ya masa ka gode mana bisa ni'imar da Allah ya masa Allah ya samu dace to Allah sai yake tabbatar da cewa haka yace wa qala fi bayan rububiyyati wa uluhiyyati ubangiji ya sake bayani a cikin Qur'ani dangane da rububiyarsa da kuma uluhiyarsa ma'ana rububiyya shine tabbatarwa duniya cewa tabbatarwa duk duniya duk abin da ka gani Allah shi ya hore shi kuma ya sahale shi ya hore wa bayansa amma asalin shi na Allah ne Allah ne Allah ne ya hore shi sannan kuma ya tabbatar wa duniya cewa tun da shi yi duka waɗannan abubuwan to ai shi cancanta shi kaɗai a bauta masa bauta wani sa ba karamin dabbanci ba ne domin duk wani ba za bauta ba Allah ba ba shi da mallakin ko da ƙidimir ne ƙidimir ba shi ba mallakin sa ba ne duk abin da ka gani a duniya yanzu na wayar idan in ka zo ka bi diddigin duk abin da yake cikin ta kayan Allah ne Roma ta da aka kirkire ta roba ba roba ba bishiya ba ce? bishiya ce waye bishiyar Allah ce dalma karfe wa duk na Allah ne duk kuma suna a cikin kinin kawai so duk wani abu da gani a duniya an yi shi dan na amfana da shi asalin abun asalinsa wani kayan Allah dauka ya sarrafa kuma Allah ne ya halitta shi kansa ya ba shi tunani ya ba shi basira ba sai yayi ba shi yasa ma a wani hikima ta ubangiji sai ga ɗazu na je wani kes a wata makaranta sai ake magana wani mutum ya zo na kes ƴaƴansa guda biyu ƴan biyu ne ɗaya shine number one a ajin su kullum ɗayan kuma shine number zero a ajin su na ƙasa kuma uwarsa sai uwarsa da tara ka haife su babin da ke ta damuwa mai yawa ko ɗan boko ne ban sani ba yake ta jin haushi don mai wani bai da kokari da ta kuma masa bayani duk hakan da Allah ya akwai hikima a ciki yanzu wanda aka gani shine yanzu yake da kwakwalwa mai daɗin wala Allah yanzu nan gaba kaɗan shi wanda aka gani yanzu baya yin abin da yake sai kuma Allah ba shi wani abin da na fasaha da kuma fahimtar abubuwa da kuma bai ba wancan din idan Allah ba dan adam wata baiwa kuma sai ya hana shi wata baiwa saboda Allah ya duniya saboda duk dan adam ta taru su gina rayuwa ne yasa wani mai hikima yake cewa annasu lin-nasi min badawin wa hadirihim wa illam yashkuru khudahu ai su mutane da yan birni da yan ƙauye kowa yana yi wa kowa aiki dan birni yana dan ƙauye aiki ne dan ƙauye yana dan birni aiki ne ko kun sani ko ku sani ba yasa kar kowa ne kowa inda kaga Allah ya bar bawansa kar ka ce me yasa bai kaza ba akwai aikin da Allah ya bar dan yi wa al'umma ta amfana ko ya sani ko bai sani ba kai ma inda Allah ya ajiye ka akwai aikin da Allah ya baka ya hore ma dan ka amfanar da al'umma shi sa suka ga Allah sai ba wannan kaza sai ba kuma wancan kaza kai kana bukata ta a wani bangare ni ma ina bukatar kuma a wani bangare to haka kenan tsakanin mu da kai babu reni kowa ya mutunta kowa nawa ake wanda ke zuwa number 1 a ajiye wa har ya gama jami'a kuma ya gama ya zo ba da aikin yi kuma yi bane shi kuma da ganin shi ne ba da basiri ya ma kasa yin karatun ta lauka wata fasaha ta kirkira ko ta kaza ko ba shi karfin arziki duk abin da taba ya samu kuɗi kuma ka gama dauke ka aiki ya fito ka ce masa oga nawa akai nawa akai ko sakandare bai yi ba kai ka gama jami'a kai profesa ne wallahi muna hira da wani masu makarantar firamare sai a yanzu haka suna bawa masu daktarin digiri da neman aiki a makarantarsu a ba shi aiki ya gama phd don ya dan samu ya dan ƙara ƙarfin kaifanin gidansa kaga sha'anin ubangiji ne ya sa karkare na kowa kuma kowa akwai damar da Allah ya bashi Allah ya mu dace to Allah sai ke tabbatarwa a wannan aya da cewa shine ar-rabb kuma shi ne cancanta abauta masa ya ce rabbi samawati wal ardi ma bainahuma shi Allah shine ubangijin sammai guda bakwai da kuma ƙasai guda bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ma'ana duk abin da ka gani a duniya Allah ne ya halicce shi kuma shi yake kula da shi shi yake kuma duniya shi yadda shi Allah yake babu hannun kowa to tunda shine ko wannan abin haka sai kamata a bauta masa ya ce in kuntum muqinina in kun kasance masu sakankancewa ku tsaya ku tunani sammai din nan tun kan a yanzu kake jin labarin ta haka take da kowa taba ganin ta ba a taba ganin rana daya da wani da ya samu sama ba yanzu wannan ginin idan ka bar shi yin shekaru hamsin sittin saba'in za ga ya fara zubowa da kansa haka kawai sai wannan filastar ta gaban nan fefin ne fara barewa ya yi ɗarsaya sai kana ganin rodi rodin aikin a jiki in ya kai shekara ɗari faɗuwa ne da kansa haka kawai saboda ne lokacinsa ya yi amma sama fa haka Allah ga dama ya bar ta wani mai kima yake cewa ka duba takalmi daga aifarka zuwa yanzu kafa nawa ta shi takalma za su kirgu ku tafi kamar kafa ya ce ka duba kafar ka sosai ka gani bai yiwa ba ka taɓa canza ko da wari ɗaya ba ko ka taɓa canzawa to me ta kai takalmi ba takun ka bane wata kokarwa ta ba taɓa mutuwa ba kaga wannan aikin Allah ne kafin kaba ta bai taɓa mutuwa ba amma kai takalma babu adalci su duka wannan aikin ubangiji ya ce la ilaha illa huwa ba abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi yuhuyi wa yumitu Allah shine yake rayawa kuma shine ke kashewa dan Allah ya raya dole a bar mutum ya gaba da rayuwa ko ana so ko ba a so idan kuma Allah ya ce za a mutu ba wanda ya sai kuma sai an rayu kwarewar likita yana da kwarewa ne in akwai sauran rai a jikin mutum shi ne saka gaya wani da abinsa sai a tashi sai a ci gaba tafiya saboda Allah ya sa akwai sauran shan ruwa ba za a mutu ba amma idan azumi ya zo duk maganin da likita ya baka zai ce maka ne ka mutu inda azumi ya riga ya shi yasa Allah sai ya kalubalanci duniya ya ce walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين idan zai yanzu makoshi zai fita kuna gani a babban asibitin duniya ga manyan kwanzatan ɗin duniya suka ce cikin shahara akan kaza suna ji suna gani an saka na'urori ana ganin ga alamun wannan shine alamun rai yana 100% suka ga dawo 90 kaza yana ƙasa har ya dawo 1% kawai zero shi kina mutum ya gama ba wanda ya sai sai ya mai da shi saboda ba mallakinsa ba ne kuma har yanzu shi ne abin da Allah bai hore wa kowa ba duk duniya babu wanda ya san ina rai yake kuma me yin rai idan nake cewa wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utimil ilmi illa qalila yahuda ne suke tambayar manzara saboda izgili dan karko ne yau ne ce ku tambaye shi mun a ina ne yake mere a cikin mutum suka tambaye shi sai shuru Allah mar wahayi a take yace ka gaya musu arru min amri rabbi wannan al'amarin ubangiji na ne ku da kuke tuciyar ilimi to ilimin kuke ji da shi dan wani dan kankan da Allah kawai ya ba ku zaka babu wanda ya san me rai har yanzu duk binciken duniya ba sun da rai ba wani ya ce jini to ba jini ba shi bane rai wani ya ce kaza amma dai ka sallama shi ne al'amarin ubangiji na fata an gane to da haka Allah ya cewa shi Allah shine yuhuyi wa yumitu mai rayawa mai kashewa ko ina yake rabbukum wa rabbu abaikum al-awwal kuma shi Allah shine ubangijin ku da kuma ubangijin iyayenku na farko da kakanninku duk Allah dai shine ubangijin su mana shine ya halicce su shi ya laya su shi ya azurta su kuma shi ya kashe su yace wa qala fi takwa akai ko wa qala a wata aya Allah ka sa fi tadhkiri mithaq alladhi aqadahu ala al-bashar Allah ya faɗa dangane da tunawa mutane alƙawarin da Allah ya yi shi da mutane wa hum fi aslabi abaihim suna asalin tsatsun na iyayensu da Allah ya halicci annabi Adamu dukkan zuri'ar da annabi Adamu zai yi a duniya suna tsatsansa sai Allah ya damƙe su ya alƙawari da su kowa da kowa ya yi alƙawari da Allah a lokacin to sai dai dan mutum ya zo duniya kuma wanda ya sa a yi da katar sai faɗa kan iyayen musulmi ya karɓi musulunci ya karɓi shirar musulunci ya rayu a kanta ya mutu a kanta to na haga ya yi dace alkawarin ya ɗauka ma Allah ya cika shi wanda kuma bai yi dace ba ya zo a gidan musulmi a zuri'ar musulmi a garin musulmi amma da ya fito sai ya ƙi musulunci ya rena musulunci sai kuma ya mutu ba musulunci ba ba akwai ba to duka Allah shi ke tsara abin da ke tafiya a duniya yace lokacin da Allah ya riki alkawari da dukkan yan adam suna tsatsan iyayensu yace bi an yuminu bi rububiyyatihi cewa za su dukkan mutane dukkan halittun mutane sun yi imani da cewa shi Allah shine arrabu shine ya halicce su kuma kowa ya shaida da haka to wa ya abuduhu za su bauta masa wala yashriku bihi shay'a ghayrahu ba za ta haɗa shi da kowa ba halitta ina aya take ya ce wa iza ka darbaka min bani adam ka cina musu lokacin da Allah ya riƙi alƙayar ya danki ƴaƴan annabi adam min duhuri ta gadan bayan su ko shi yasa da Allah ke cewa falyanzur lil insani mimma khuliq khuliqa min ma'in dafi yakhruju min bayni sulbi wat tara'i dan adam ya tuna man daga da aka lice shi ne shi me asalin ka ne kai me origin ɗinka a na ka aka kirkire ka me asalin ɗan adam salasto bar a baka amsa amma bayani ai an halicce ka ne min ma'in dafi daga wani ruwa da yake fitowa da ƙarfi ɗaya bayan ɗaya shine mani yayin sa zuwa ko shi ruwan daga yake fitowa min bayani sulbi wa tarayi daga gadon bayan ɗa namiji da kuma kirji har ƙarin kyamaci wasu kuma suka ce a shi ɗa namijin kansa da ta macen ma da san buri bin yake fita a jikinsu malamai suka raba abin guda biyu na fata an gane to wannan rubani da asalin aram ko kulika min ma'in mahini an halitta daga wani ruwa walakantacce mai wari mara ko kai ne ba zaba ta an gaba ta sani ko ba yi bane saboda wani karni da yake da shi da wasu irin abu da yake da shi amma kuma shine asalin ta ta kuma ne wani izza da ji da kai kuma to kai wane ne Allah ganar da mu wala ke cewa sai Allah ya danki dukkan tsan annabi Adam duk abin da za a haifa daga kan annabi Adam har na ƙarshen ƙarshen mutane da za a haifa a duniya duka Allah ya tare su yi magana da su ina fata an gane ya ce musu wa ashhaduhum ala anfusihim kuma suka yi shaida da kalan kansu su suka tabbatar wa Allah cewa sun tabbatar da abin da take su Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijinku dukkan mutane kowa da kowa da aka yi shi alubala suka ce haka ne ya Allah kai ne ubangijin shahidina suka ce mun shaida ya Allah kai ne ubangijin kowa da kowa ya yi kaga wannan manzon maka cewa Allah shine arrabu duk halittar jinsin dan adam gaba daya ya shaida da cewa Allah shine arrabu ma'ana wanda ya halitta yake kun kula da halittar yake kuma jujjuya lamarin halittar amma in yazo duniya sai wani kuma ya karyata tunda har yanzu da muke wannan maganar akwai wanda bai yadda akwai Allah ba bai yadda akwai wani ba Allah ba bai yadda ba suna nan da yawa Allah tsare imanin yace wa qala fi iqamatil hujja al mushrikina ko wa ilzamihim biha kuma Allah ƙara faɗa dangane da ɗaya da hujja kafa hujja ga mushrikai da kome a ta musu cewa wannan abin da aka faɗa musu haka nan yake ga gaske yace a tambaye su قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم kace musulkan larabawa na zamanin manzon Allah tun daga lokacin har ƙarshen duniya ka tambaye su duk mai inkarin Allah kace masa man rabbus mata sabai wane ne ya halitta sammai bakwai dai bayan daya in banda Allah wa zai haka a kera wani abu wanda ya fi duniya girma kuma a yi shi a sama ko babu abu ne saukare shi wannan sai Allah wannan sai Allah kadai kuma a yi abin ɗaya bayan ɗaya har kashi bakwai zala ke cewa daga nan doron duniya ƙasa zuwa sama ta ɗaya ta ce shekara ɗari biyar ne a kan abin hawan da kowanne gudu a duniya kamar ka ce kumbu a kolo ba fi kowanne gudu ba to sai shekara ɗari biyar ba je sama ta ɗaya ba yasa za ka ce maka turawa sun ƙera kumbu sun je duniyar wata ai wata ba a can sama yake ba a sarari ne nan filin yake ba a sama ta ɗaya ce ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ba na fata an gane kuma da ma Allah faɗa mana cewa wal qamaru qaddarnahu manazila Allah ya masa gurare da yake zaunawa a cikin su lokaci kaza na guri kaza lokaci kaza na guri kaza to Allah ne kadai san yin da zai to za a iya zuwa wannan gurin ayi abu Allah ya hore ayi bincike dan a ƙara imani da Allah ai da yawa suna da su musulunta da yawa sun sha zuwa sun yi rahotanni cewa suna jin irin sallah ana yi a wancan duniyar saman suka ji su da yawa suna samun haka kuma wanda yake wasu wanda wasu wanda yake yi ya su dasa musulunta abin da kake ji ana yi a duniya ka karyata sai ka ji ana yin sa a sama to waye a sama ba ga kowa ba a ga sata mutum dole zai sallama in Allah sai da shari'a wani kuma sai kara kangarewa in Allah da kaddara masa shari'a ba na fata an gane wanda cewa daga sama ta daya zuwa daga sararin duniya zuwa sama ta daya da ce shekara 500 ne a abin da fi kowanne abu karfin gudun a asfan hawa na duniya da ake yi daga ta ɗaya zuwa ta biyu shi ma haka ne daga ta biyu zuwa ta uku ma haka ne har ka je kuma sama ta bakwai daga sama ta bakwai kuma zuwa wani teku da ubangiji a can saman saman bakwai din shi ma wannan tafiya ce tekun kuma gaba ɗaya ya fi sammai bakwai ɗin girma da yawa ina fata an gane kuma akan tekun akwai kursiyun ubangiji saman kursiyin kuma al'arshin Ubangiji. Na fata an gane, kaga duka wannan laka tambaye su wane ne Ubangijin sammai guda bakwai ɗaya bayan ɗaya, sannan kuma wane ne Ubangijin al'arshi mai girma, saboda duk a cikin halittun Allah babu wanda ya al'arshi girma. Wani rage don ka ɗauki sama ta ɗaya, ka saka ta a sama ta biyu, duk da wannan girman sama ta ɗayan ka ce kamar ka ɗauki wani ɓandala ne ka jefa a cikin wani jeji ko ka samu wani ƙaton kamar nan ka wullo ɓandala haka ta faɗo nan masallaci ya san maka ji wani abu tun ka ɗauki ta biyun ma haka sai a sama ta uku ta ukun ma haka sai a sama ta hudu ta hudun ma haka kan sama ta biyar dukansu kuma ka haɗe su gaba ɗaya ka ɗora sakan kursiyu duka girman nasu kamar ka ɗauki ɓandala ka saka kan wani abu na sannan kuma kursiyu shi kuma abin da ke al'arshi shi kuma ya linki ma kamar haka ne ka ɗauki duka sammai bakwai da kursiyu ka ɗaura a kansa sama al'arshi kuma shi ne rabbul alami da yake kai wannan shi ne imani da musulunci to ka tambaye su wane ne ubangijin sammai da fasai da kuma al'arshi mai girma za su ce maka ta kuna lillah za su ce na Allah ne kowa ya da na Allah ne ko ya ce kulka ce musu to a falatar da kuna in har kun yadda kun sakankanci kun gane Allah shi ne ya sammai da al'arshi duka nashi ne ba ba za ku tsoron Allah ba don sai ba za ku dokokin Allah ba ko ba shi bane a yi ku sallama Allah ku bi shi kenan amma shirya ta Allah ce yana ba wanda ya so ne Allah kara mana shirya yace abu na biyu ikbarul anbiya al muslimina birubiyatihi ta'ala yace labarin da annabawa suka bayar da kuma manzannin Allah game da rububiyya ta ubangiji wa shahadatuhum alaiha kuma suka shaida suka tabbatar akan haka wa iqraruhum biha kuma suka tabbatar da cewa lalle Allah shine ar-rabb yace fa adamu alaihi salam qala fi du'aihi misali ga annabi adam ko da zai yi addu'a sai ya faɗi kalmar ar-rabb zai nuna duniya Allah shi ne arrabu shi ke da rububiya Allah sai ke cewa rabbana da shi da matarsa hawa uku suka ce ya ubangiji wanda ya halicce mu yake kula da mu yake mana kaza da kaza ko zalamna anfusana Allah mun zalunci kanmu saboda Allah ya hana su kar su ci wata bishiya guda ɗaya a aljanna aka yi su a aljanna suke rayuwa a aljanna daga saka musu doka saboda jarrabawa ka ci duk abin da kuke so a aljanna in ji ubangiji amma wala ta karaba hadhihi shajara ita wannan bishiyar kar a kusance ta ma ba ma kar a ci ba kar a kusance ta ma fa takuna min zalimin in kuka yi haka za ku kusanta daga cikin masu zaluntar kawunan su to da yake Allah ya kaddara sai an zo duniya ko sharadin shine in aka saka wa Allah aljanna za a sauke su duniya kuma dama Allah kaddara a zo a rayu ne a duniya ai ba dan za a rayu ba sai shedan ya je ya musu wasu wasi ya rude su ya musu karerayi ala ya adamu hal adulluka sadad kulli wa mulkin la yabla yace ya kai adamu ba za ka yadda nuna maka wata bishiya ba a aljanna ne in ka ci bishiyar to za ka dawo ba za ka mutu ba sannan kuma za ka samu mulkin la yabla mulkin da baya karewa daren dam abin yan siyasa ko wasu sun suma ƙarya suke kafin ka zuba wani mana kujera to wajen da ya taɓa dole ka tafi ai suka ce tilo ya kamar kujerar mai aski ce dole ka tashi wani ya hau dama kan ka zo maka ne a wuta ai ba kun zama bane ai to da wannan aka faɗa annabi adamu sun ta Allah kadara raye a duniya da haka lokacin da ya ci bishiyar abin da ya faru ya faru Allah kuma sauke su ƙasa to yanzu ya san ya saba ma Allah sai yake neman Allah gafarta masa zanubinsa ko sai suka yi addu'a shi da matarsa ƙala suka ce rabbana ya ubangijin haka sun kakalmar arrabu su ma suka ce da lamna an kusana ya Allah mun zalunta kanmu wa illam tagfir lana in baka gafarta mana ba wa tarhamna in baka ji kanmu ba da nakuna min al-kafirin za mu kasance daga cikin asararru idan Allah bai ma gafara ba in Allah bai ma rahama ba to ya ka tabbata a cikin asararru tunda me karshen asara mutum ya mutu ya shiga wuta karshen asara ke muna fatan Allah gafarta mana kuma ya mana rahama ya sa mu a aljanna dan kisarsa yace wa nuhun haka annabi nuhu shi ma qala fi shakawahu ilayhi ta'ala da zai kai kukansa gurin Allah saboda ba sun dame shi mutanen sun kare shi sun masa dafa'i sai kai kuka gurin Allah kala sai yake cewa rabba ko eh rabbi ya ce ya ubangiji innahum asawni su mutanen nan sun karyata ni ya Allah mutanen nan sun karyata ni kaga ce rabbi ma innahum asawni Allah sun saba mini sun kibin umarni na wattaba malazul malahu malazul malahu illa waladuhu waladuhu illa kasara suka bi maganar wani wanda ba wani abu da dukiyarsa da ‘ya'yan za su ƙara masa in ba a tsara ba. Mana duk wanda Allah ba shi dukiya ya ba shi ‘ya'ya, to an ba shi ne a asali don su taimake shi gurin bin Allah, yau ‘ya'yan tarbiyya, ɗora sa kan addinin musulunci, sai da koda ya mutu suna aikin ibada yana samun lada, samar addu'a ya samu lada, kaga alheri ya same shi. ‘Ya'ya sun zama albarka a gurinsa, a dukiya Allah ya ba shi, sai ke ciyarwa a gurin gina addini yake taimakon mutane gajiyayyu dangi ɗan uwa abokai makota yake aikin ake da dukiyarsa yayin kan gina abubuwa da za su amfane shi a lahira bayan ya rasu ya yi masallaci ya ka kuɗi aikin masallaci ya yi kaza na aikin duk sarƙar da ta jariya da take gudana ya ba da kuɗi an karantar da mutane ko a yanzu ko ya mutu yana ci gaba da samun amfanin dukiyarsa sama wanda kuma bai ɗaure zuri'arsa a kan bin Allah ba, bai nuna ‘ya'yansa addinin musulunci ba. To, hagaran tashin kiyama, taron ‘ya'yan asara ne abinsa, don za su yi tsinuwa da shi da su ma a gaban Allah, saboda shi ya halaka su, su tsine mar, ya tsine musu, gaba ɗaya su kuma Allah ya tsine musu fa'a wuta Allah kiyaye. In duke ce tara, ya ki halal, ya ki halal, ya ki haram, a ƙarshe ma haram, haram, haram zalla ko? ya tara ta bijib kuɗi mahaukatan kuɗaɗe iri-iri amma duk aikin addini baya ci in ka ga alutsa shi ya kawo wani abu to ya ce zai saboda yana son ya samu wani takara kudin ya barki mai gidansa za a jirgi buɗe masallaci sai ce a cikin mutane ya ba da naira miliyan ɗari to kuma sai ba da niyyarsa ba maganar Allah ba ne shi yana da target ɗinsa hasan da yawa ɗin siyasa duk abin da ya yi manufa ce da shi ta siyasarsa kawai ba maganar Allah bane a cikin harkar sai wanda Allah ya maka a cikin su akwai mutane kirki a cikin su amma dai galibi mutane suna yin abu ne dan manufar ta gobe yanzu wani ko kyauta ya maka sai wani manufa a kanka to haka wani bala'i ma ne yanzu abun ne da yake bin bakin ciki ma kenan yanzu kowane mutum ma akwai yan mediyansa ya zo gurin ta'aziyya ga waɗansu wawaye wanda ba sun ciwon kansu ba sun kashe zuri'arsu sun cuci rayuwarsu su aikinsu duk motsin da ya sa suna ce suna ɗauka a waya ga hona rabulwa ne da ya jawo wani ta'aziyya suna watsawa ko ina ne fa ko ina fa ko ina ko ɗaurin aure ko me yanzu sai an nuna a duniya kaga yake kokari maka daina alaƙa a haka ya kamata in yi zama ana wata kai kusa kar wanda ya tsimara hoto wallahi in ba ka kuma na fi maka tafi Allah ba da da hannun rabu yalla to me haka duk mu ɗinka sai an ɗauka aiki kansa ya san ba aikin Allah yake bakin abin da yake so ka yi don Allah ka ɓoye waɗansu ma Allah kaɗai ya kamata ya sani amma kai kuma kai zama kai har biya kake don a yaya ta ka a duniya wai mai manufarsa nan gaba a zaɓe shi to ya taɓa kai goban kana da garantin kira gobe ne babu sai Allah nawa aka zo suna son sun kai goma Allah hana su abin nawa aka yi nawa duk gashi ai ba wanda ba a yi ba ai ko ana cikin cin ma a mutum duk ba wanda ba a yi ba wani matsala ta kashe ka ya hana ka a ya faru shi ko ga kuɗi ga fawa ga komai ka tafa ma kuma abin da kewa ko ba shi ba ne Allah tsare imanin so kaga duka waɗannan in mutum bai sa'a ba da dukiyarsa da ƴaƴan shi ba abin da ya su ƙara masa a zaman duniyar ma illa kasara barantana kuma a lahira Allah ka tsare imanin ko yace wa qala a wata aya yake ƙara bayani shi annabi Nuhu alaihi salam yace rabbi ya ubangiji har yace rabbi ya ubangiji na inna qaumi kazzabun mutane na sun karyata ne ko yana ka kukan sa gurin Allah a wani gurin yake cewa to menene rabbi anni maglubun hal tafsir Allah sirrin jaye ne ka ce mace ya Allah ka ta mun dauki kuma sai Allah ya ka masa dauki na fata an gane yace ina miki ya ce fafta bai na bai da hukuta hannu rajin yawan maƙin mil mummuni ya Allah tun da sun karyata ni ka yi hukunci tsakanina da su ka mana hukunci ka dammara makaryaci ka lalata lamarinsa ka hallaka shi ni kuma da wanda ya bi a cikin mummuni ka tsirtar da mu ya ubangiji kaga yayi addu'a kai karshe kenan a wata aya ma da abin ya tunzuma cewa rabbi asal alazim lakafina da yara ya Allah karka bar wani gida na mutum ɗaya karka bar zuri'a ko ƙwaya ɗaya daga cikin kafirai a duniya ba na duka ana kasu ma tunda ba su da amfani ya yi wa'azi ya ce ni da wata ƙaumi lailan wani hara na kira su da rana na musu wa'azi da dare na musu ma a ɓoye na musu a bayyane komai da ya kamata ya musu amma sun yi shekararsa dubu ba hamsin yana wa'azi ɗari tara fa da hamsin yana ta musu wa'azi amma ba su zaki banda jafa'i da karyata shi za ka yi addu'a ta ƙarshe ya ce a hallaka su kawai kaga shi ma sai ya amfani kalmar arrab kuma ya roƙi Allah ya halaka makaryata da shi da mabiyansa kuma Allah tsakar da su ya ce wa qala ibrahim alayhi salam fi du'a'ihi li makka har min lahi sharif li nafsi wa dhurriyyatihi ga annabi ibrahim alayhi salam lokacin da ya addu'a akan garin makka haramin Allah mai alfarma kenan ko kuma ya addu'a a saran kansa da zuri'arsa ya ce rabbi da alhazal balada aminan rabbi shi ma ya ce aga bai ce Allahumma ba ya ce rabbi inda duniya cewa shi Allah shi ne arrabu wanda ya halitta ya ce kula kuma da halitta na fata an gane ya ce ya ubangiji ka sanya wannan gari zanto aminan gari wanda yake da aminci a wani gu Allah ka cewa man da kalahu kana aminan duk wanda ya shiga ya samu aminci da amintuwa ke saka hana ka hatta tabu ko dabbobi ne in ba waɗanda Allah manzo Allah faɗe su a matsayin fasikai ba su ma su wala su zakata su wala ko ba ruwan kowa da kowa saboda ashir guri mai alfarma ba ma dabbobi ba har bishiyoyin garin haram ne ka sare kawai bishiya haka kawai ina magana farauta ba a yi sai daga kashe mugayen dabbobi irin su tsera da ire-irensu su za a da kashe su ko a harami ko ba a harami ba amma haka kawai ba a kashe dabbobinsu ba a tare bishiyoyinsu ma saboda amincin gurin sai dai hukuma ta ga cewa dace nan gun a sare bishiyar nan a yi wa al'umma kaza to sai ce amma haka kawai kai ka samu kawai kakari abu ko ya ka kiyaye ka je ka ja daga kakari wata fulawa ta wuce a wannan wannan ba a yi a garin maka ko madina duka ba a yi ya ce ya Allah ka sa wannan gari zan to aminan ko gari mai aminci ya ce wa junubuni ya Allah ka nisasar da ni ni karan kaina wa baniya da ‘ya'yana an na abdul asnam Allah ka tsare mu kada bauta gumaka a ga shi ma ya amfani da kalmar arab ya ce na muke ya ce wa ƙali sufa ko ya ce ga annabi yusuf shi ma alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam ira da musu tabbata gare shi da manzon musu sallallahu alaihi wasallama yace fi sana'ihi ala Allah lokacin da yake yabon ubangiji wa du'a'ihi iyyahu kuma yake roƙon Allah da wata bukatarsa yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulki ya ubangiji lalle ka bani wani yanki na mulki Allah wa 'allamtani sadil ahadith Allah ka ilmantar da ni ilimin sanin mafarki kuma ya fassara shi ba na Allah bane kaga ke yake gode wa Allah bisa ni'imar da ya masa ya bashi mulki ya bashi ilimi ya bashi kuma annabta to kuma gashi zai roki Allah saboda abin da yake so gaba ɗaya ba waɗannan mulkin kaɗai bane yace fadiras samawati wal ardi Allah kai ne mahalicin sammai da ƙasai ya ba wa Allah maɗin rububiyarsa yace tawaffani musliman an taulifi duniya wal akira Allah kai ne majibincin lamarina a duniya da lahira to abinda nake so gashi ya Allah tawaffani musliman Allah ka karbi raina ina musulmi wa alhiqni bis salihin kuma ka hada ni da salihan bayinka kaga annabin Allah ne babban abin da ya roƙa abun Allah shine ya mutu yana musulmi kuma a saka shi a cikin salihan bayi inda in ka samu wannan to kai shikenan tawo duwata sha kawai insha Allah domin muna fatan Allah ya mana ya ce wa ƙala Musa fi ba'adi ɗalabi annabi Musa ma ya faɗa da yake roƙon Allah wasu su buƙatunsu ya ce rabbi shara hali sadari ya Allah ka yalwata min na, ka cire min kunci da damuwa da fushi da kaza da kaza da kaza dukkan abin da yake sa zuciya ɓaci Allah ka yaye min shi wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙa min lamarina komai na da sauƙi kaga shi ma sai ka farmar rabbi kenan yace wal ulsa min lisani ya Allah ka warware harce na idan ne magana ana fahimta an ce asalin sa in yana da irin kamar saurin magana in yi magana ba in ina bane aya ko na wanda ba in ni ina kan mutum yana magana ne yana kasawa ko shine ina ko in zai ce eh ko a a sai ya dade ina ta fama da ransa kafin ya faɗa to in ina da ba kuma da ke saurin magana kawai har ya faɗa kuma ba a ji ba sai an ce eh sai ƙara faɗa to sai roki Allah ya warware masa wannan abu yasa ce yafqahu qawli a rika fahimtar magana daga nayi magana kai a fahimta a gane a ji na faɗa kaga shi ma sai amfani da kalmar arab na fata an gane yace waje alli wa min ahli ya Allah ka fata mini mataimaki kuma a cikin iyali na zuri'ata aka ce babu wanda ya taɓa yi wa ɗan uwansa addu'a ta alkhairi a duniya sama da addu'ar da annabi Musa ɗan uwansa Haruna. Kaga sai ne mai Allah ya ba shi matsayi shi ma annabi Haruna na annabta, kuma Allah sai ya karɓa ya ce sai muka sa masa, wa habna lahu min rahmatina aka Haruna nabiya. Shi ma ka ba shi matsayin annabi. Da shi da shi yaya da ƙani, annabi Musa da annabi Haruna. Kaga shi ma addu'a da ya amfani ta shine da kalmar arrab suka ce malamai daga cikin ladabin addu'a in za ka yi roƙi Allah ana so ka sa kalmar rabb saboda duk annabawa da suka kira Allah saboda bukatunsu to kai maka tashi sai ka saka ta rabbana ko rabbi ko kaza makamancin haka sai Allah karɓa maka insha Allah yace wa qala harun li bani isra'il annabi harun shi ma da yau bani isra'ila jawabi bayan annabi musa ya tafi gana da ubangiji ya ce wa inna rabbakumur rahman ya ku bani isra'ila ku sani fa ubangiji ku shine ar-rahman Allah mai rahama fattabi'uni ku bini wa ati'u amri ku bi kuma al'amarina ku bi umarnina da na faɗa ko na fata an gane ya ce wa qala zakariya fi istirahamini ko kuma ga annabi zakariya ma da yake kai kukansa gurin Allah yana tausayin kanshi da kansa yana so kuma Allah ya ji kanshi ba shi wani abu da yake bukata sai ce rabbi ya ubangiji har yi mata rabbi inni wa halal azmu minni ya Allah kashina yayi rauni mana tsufa ya riske shi washta'ala ra'su shayba kaina yayi furfura ta ko'ina amma walam akun bi da'i rabbi shakiya amma duk da wannan Allah ni ban zama mai yanke kauna daga roƙonka ba ban ce na ɗeba tsammanin ba za ka bar rahama ba za ka ina ta roƙonka ya Allah me yake bukata Allah ba shi ɗa suka ce malamai a wani lokacin da ke wannan bayanin sai wuce kawai masa kyautar ɗa haka kawai su kutum ɗa ko ba shi ba ne tun da ya ji guna nan maryam ya ganta da abinci na lokacin kamar yanzu ne ka je ka ga mangoro aure a yanke azai baka mamaki ko mu an ba lokacin sa bane ai yace anna laki halata sai huwa min indillah ko ba shi bane sai gane ashe Allah zai ba mutum abu ko ba lokacin abu yake ba to shi ma sai zaki wannan addu'o'i ya Allah ba shi dasa ku take so kawai shi ba wai ya aihu ba dan ya riga ya tsufa amma kuma da yake Allah Allah ne sai ya karɓa kuma shi zai aihu dan da kansa ko eh ya ce wa ƙala fi duwa'ihi kuma ya ƙara da yin addu'a da ya zo roƙon Allah ya ce rabbi ya ubangiji la tadarni fardan Allah kar ka bar ni haka ba ni da ɗa kar na mutu ban ban bar magaji ba ya Allah wa anta kal warisin amma ya Allah kai ne sai alkhairin masu yin gado na fata an gane shi burin sai samu ɗa da zai gaji aikin da yake na annabta karantar da mutane yaɗa tauhidi da sauransu to samu magaji wani ne burinsa to suke ta yake ta kaiwa da kawa gurin ubangiji ya ce wa ƙala isa annabi isa ma ya faɗa fi ijabatihi lahu ta'ala da zai ba wa Allah amsar tambayar da Allah ya masa ya ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi ya Allah ba abin da na faɗa musu ba sai abin da ka umarci ni da shi meye ya ce ani ibudullah da kace in faɗa musu cewa su bauta wa Allah shi kadai rabbi wa rabbukum Ubangiji na Ubangijinku, wa alamu haɗiban ƙaunuku, kuma ya ƙara da ya ci gaba da jabi a wani guri yana mutanensa jawabi ya ce, Ya bani Isra'ila, ya ku ɗayan Isra'ila, ibudullah ko, bauta wa Allah, rabbi wa rabbi, Ubangiji na Ubangijin. Ina mun shari'a billahi, ku sani fa duk wanda yawa Allah shirka ya mutu a kai, فقد حرم الله عليه الجنة تبس الله يحرم تمس شجاء الجنة ومأواه النار مكما ستشوت جهنم وما للظالمين من أنصار وباب ولد ذي تيمكي الظالمي معنا وندي مت أكن شركة ran tashi kiyama ba mai cikinsa ya tafi kina har abada yasa haka kullum malaman sunna suke ta karatu akan abu Allah shi kadai abu manzon Allah kadai kar ku wani ba Allah da manzansa ba na fata an gane to sai mu tsaya nan ko sai a tsaya ana insha Allah to kaga dai alal alalli duk waɗannan maganganun annabawa ne suke maka magana da arrab ma'ana Allah shine arrab wanda ya halitta kuma yake renan halittar kuma yake layata yake ciyarra ita yake kuma juya lamarinta zaka dole ne kai imani da wannan insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wani ɗin na me?